والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على ذلك ولا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقرابي فريد داري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى إن شيخ ومربي وقائدي الله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل بأن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله آه يومنا كان mun shiga babi na ƙarshe insha Allahu daga nan da mu sauƙi insha Allahu wato anwarul qalbi fi ma'rifati ahwalin nafsi insha Allahu za mu sauke shi in kuna da wasu tambayoyi kuma sai ku shirya duk tambayin da kuka yi a ciki mu ji insha Allahu sai mu ga abin da za mu iya amsawa mu amsa in Allah ya da kuma za mu shiga tariqul janna mu ga yadda za mu fahimci wasu masailu da ya tare sufancin yadda ya tura ka ina za ka je me kayan aikin sufaye to kuma shi dariqul janna kenan shi kayan aikin sufaye me misali ma kayan aikin da dariƙar tijjaniya ta ɗauka me take kuma ya abin yake a buɗe a cikin hadisi da malamai ko na'am jiya mun yi maganganu akan abin da ya shafi tawakkuli ko yau kuma za mu yi makamun tasi cikin ilmul yaqini saboda muna makamun tasi a cikin almuhabba kenan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح القاتم وعلى آله فقد اليوم الثاني العظيم يقول الشيخ مقام التاسع المحبة المحبة هي قرب القلب من الله بأن يستناره والفرح وهي مقام أعلى من مقامات العارفين وهي إيثار من الله لعباده المخلصين اللهم اجعلنا وما- ومعها نهاية الفضل العظيم قال الله جل قدرته يحبهم ويحبونه منهم ثم قال ذلك فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا الخير متصل بالابتداء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليعذب حبيبه بالنار وقال الله عز وجل مصداقا قول النبي عليه الصلاة والسلام ردا على من ادعى محبته واحتجاجا عليهم قال تعالى فلم, فلم يعذب فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وقال زيد بن أسلم إن الله يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن أن يقول يقول اصنع ما شئت فقد وفقت لك روينا عن إسم- وروينا عن إسماعيل بن عفان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا لم يضره gaskiya ذنبه ذنبه والتائب من الذنب كما لا ذنب له ne ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
na'am maqamu tash almuhabba kujeran takurin kus eh kujera na soyayya ba almuhabbatu soyayya hiya qurbul qalbi min Allah shine zuciya ta yi kusa da Allah eh in zuciya ta yi kusa da Allah sai Allah ya kusa da zuciya shikenan sai zuciya ta zamo al'arshu sai muhabba ta yi istiwa'i shikenan an zamo an samu ilsaki kenan shine ma wasu anin samawati wala ardi sama ba ta iya ɗauka na ƙasa ba ta iya ɗauka na walakin yi wa ani kalbi abdi mumin sama ba ta iya ɗauka na ƙasa ba ta iya ɗauka na amma zuciyan bawa na mumini na iya ɗauka na an gane ko da an yastanarahu sai Allah ya haskaka zuciyan wal farh kuma mutum ya samu farin ciki wayya maqamu a'lal maqamatil arifina wannan shine makamin da yafi kowane makami na arifi eh Allah yana tare da kai kenan kana tare da Allah wayya isaru min Allah wannan zabi ne daga Allah sai wanda Allah ya zaba li ibadil mukhlisina amma bayan sa al mukhlisina wanda suka tsarkake niyya wa ma'aha nihayatul fadali a nan gudun ne zaka ga ƙarshen fadala na ubangiji domin ai fadala muhabba na gabanta ai na ta faɗa muku ko yawa cewa halitta ba abin da ya kai ta yawa halittan Allah ba abin da ya kai ta yawa amma kursiyu ta fi ta yawa kursiyu kuma al'arshi ta fi ta yawa al'arshi kuma rahamaniya ta fi ta yawa domin ar-rahamani alal arshi stawa haka ne ko ita kuma rahamaniya fadalu ta fi ta yawa fadalu fadalu lahi zalika fadalu lahi yuti man yasha da'iratul fadli ta fi rahamaniya yawa ita kuma muhabba ta fi ta yawa domin muhabba ne yasa duk aka samu komai an gani to haka abun yake na'am shi yasa qala Allahu jalla qudratu ubangiji yake cewa yuhibbuhum wa yuhibbunahum ko suna son shi ma yana son su ka gani qurbul abd qurbul qalbi min Allah kenan ko qurbul qalbi min Allah kenan suma qala zalika fadlullahi yuti man yasha yace wannan kyauta ce daga Allah Allah yana ba wanda ya so wa hadzal khairu muttasilun bil ibtida'i wannan alkhairin yana yana saduwa ne da farko warwiya annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana Allah li aziba habibahu bin nari Allah baya azabta wanda yake so da wuta eh Allah ba azabta wanda yake so ya azabta da wuta a Allah ba zai haka ba wa qala Allah azza wa jalla musaddaqa qawl nabi alaihi salatu wassalam ubangiji Allah ya faɗa madaukaki yana gaskata maganar annabinsa raddan ala man da'a mahabbatahu yana yin raddi ga wanda yake iddi'a'il muhabbati soyayya wai tijajan da kafa dalili alayhi qala ta'ala ubangiji ya ce falima yu'azzibukum bi dhunubikum dan menene zan azabta ku da zunubinku ba bal antum basharun mimman mimman halak kuna daga cikin mutanen da na halitta ina son ku kenan wa qala zaid ibn aslam zaid ibn aslam yake cewa inna allaha yuhibbul abd Allah yana son abda bawa hatta yabliga min hubbihi in ubangiji ya so bawan hatta yabliga min hubbihi lahu in Allah ya so bawa son ya kai so an ya kula sai ce isna ma shita ka aikata abin da kake so fakar gafartu laka na gafarta maka yayi wa sahabul badari ko bai ba saboda haka akwai kenan eh warawaina ne isma'il bin abana ana nasin kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza habda idza habba Allahu abdan idan Allah yana son bawa lan yadruhu zam zunubin sa bai cutar da shi ba dama ba shi yake ce a rubuta ba sai ce an cire kar a rubuta sai me kuma sai a ce dan me kai haka kai cuta eh wannan shine wa ta'ibu min dambin kama la damba lahu wanda ya tuba ko ga zunubi kaman ba shi da zunubin ne suma talasa ne karanta Allah yake fada inna Allah yuhibbut tawwabina Allah yana son masu yawan tuba kenan tunda Allah yana son su to zai musu azaba ba zai yi ba wai ibul mutadahirina kuma yana son masu tsarki wa qad ishtara Allahu al-mahabbata Allah ya sanya sharadin soyayya gufranin zunubi in dai ya soka to zai gafarta maka zunubin ka ko baka bane to tunda ko in ya soka zai gafarta maka zunubin ka ayaka ne bi kauli ta'ala yuridukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yana son ku sai gafarta muku zunubin ku fa kullu mu'minun billahi fa huwa muhibbun lillahi dukkan wani mumini wanda ya lace ga Allah to da masoyin Allah ne walakin na muhabbatu ala qadari imani amma soyayyan ka Allah gwargwadon imanin ka ne yawa soyayyan kowa soyayyar sa daban-daban ne haka ne na'am wa bai ai wannan ba ba rikici go eh an zo mahallin dadi ne ai eh shi yasa amma rikicin baya ai ba a ganewa amma kuma duk wannan din gashi kana cikin system din amma baka sani ba ka san ayoyin amma kuma baka san haka ake nufi da su ba kuma shehu ibrahim shehu tijani radiyallahu ta'ala da ya magana akan salatul fati da ya ce to ga shi ga shi ga shi ga shi ga ladan da Allah yake barwa mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu na hudun ga hatsarin da ke cikin sa karatun salati yafi sai ya ce to a nan kuma akwai mutumin da babu alƙalami a kansa amma ba kowa sani ba babu alƙalami a kanka to ya za a ce babu alƙalami a kanka bayan duka ɗan adam kaza kaza ne wannan wannan magana kuma ta nuna akwai wanda ba su alƙalami dan daga ranar da Allah ya ce ka so shi ya so ka zuciya ka ta samu kusanci da shi ya yarda da kai sai ce ka je ka isna ma shi faqar gafartu laka wa anta hurun kenan an yanta ka to kai kuma a lokacin sai ka ji kunyan Allah eh haka ya kamata sai ka ji kunyan Allah ka gane ta ko wanda aka dauke masa ma bai sani ba saboda in ya gane wani mahaukaci ne yawa haka abubuwan suke na نعم wa kashwar mushahadatin وكشف مشاهدته وتجلى محبوب له على وصف من أوصافه Mm.
دليل ذلك استجابتهم له بالتوحيد Mm.
والتزام أمره Mm.
وتسليم حكمه ثم تفاوتهم في مشاهدات التوحيد وفي دوام التزام الأوامر وفي تسليم لأحكام للأح- للأحكام وليس ذلك يكون إلا عن محبة وإن تفاوت المحبوب على حسب انقسامه من المحبوب Mm.
وليس يفصل من المحبة صغير كما لا يصدر عن المؤمن لا معرفة.
يصدر عن معرفته ولا يكبر عن التوبة كبيرة Mm.
لأن الله سبحانه وتعالى وصور المؤمن بشدة الحب له. والذين آمنوا أشد حبا لله محبة شديد الحب لله فأشبه هذا الحق بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله تفاوي تفاوتهم مم. قدر تفاضلهم في التقوى تفاضلهم ولم يقل إلا الكرام متقون بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤتى الدنيا من يحب ومن لا يحب ويؤتى ال- إلا من يحب والمؤمنون في الحب لله عز وجل في المعرفة به والمشاعرة له مم.
بعضها أشد من بعض ده الثاني قولها خوف الإيران مم.
وأشد منه خوف الإيران حجاب وأعظم من هذا الخوف البغض وهذا المعنى في سورة الهود هو الذي شيب الحبيب إذ سمع الحرام محبوب يقول على مم.
ألا بودا لمدين مم.
وبعيد الثمود مم. فذكر الفقر ولا في الفقر في الموت يش- يشيب أهل القرب وأهل الخلف في القرب ثم حويف السلب للمريد خوف السلب للمريد gaskiya ne الاتقاف مع التحديد wa haza fi izhar wal ihtiyar minhum fa yusallibuna al haqiqata zalika al uqubata lahum فليكون عبد الدموي للمحبة ووصف النفس حقيقتها Hmm, wa yanqusuna ma huwa la yanqaduna li zalika Allah ya kiyaye to wannan karatu duk karatu morewa ne kowa ya riga ya hai an kai sirat muta kenan an shiga jannatu na'imi eh a karatun haka zai nuna maka duk komi da ya tare maka kai dama da wa annan ila rabbika muntaha ne ai to in ka je wajen ko ubangiji aka ce ka gama dama ba a shiga aljanna sai an mutu to in ka mutu kawai in ka shiga aljanna shikenan ai sai kawai sulmiya yawa daga nan sai nan kana cinye kudufa daniya kana kashin gire a sa maka nama ba sai ka tauna ba yawa ƴaƴan shila eh, ga kayan zaƙi ba a ba a hawan jini a lahira ba a siga yawa balle a ce za a yanke maka kafa ko a sa maka doka babu mur balle ka ce za ka sha ɗaci a'a wani za'ana ma fi qulubihim min gillin fa asbahu ikhwana duk wayannan abubuwan zai nuna maka kawai busharat ne kayi aiki to bushara ga abin da zaka iya gama da shi ga abin da zaka iya gama da shi ga abin da zaka iya gama da shi to a ma'ana a sufanci za ka yi haka za ka bi abin da aka nuna maka nan in ko ka bi to ga ga ƙarshen abin Ah? wa ku shi- wa ku shifa mashahadatu wata jalla mahabuban lahu zai yi tajallin mahabuban lahu abin so gare shi ala wasfin daga siffa min ausafin dalili daga siffa na daga siffofi na dalilin zalika istijabatihim lahu bi tauhidi wato amsa wanda suka yi masa da tauhidi kadaitan ubangiji waltizami amrihi dama ai daga la ilaha illallah ake fara abin ko ai daga tuba ne farko ai al-islam ko ba shine foundation din abin ba Abin musulunci a ce tuba ta kawa istiqama ko ba haka bane aka zo ikhlasi aka sidiku ikhlasi dumanina aka zo muraqaba mushahada ma'rifa aka zo aka narka islamin din tau- tuban aka ce tubatul ah, ammu hasu khasul khas takawa takawal ammu hasu khasul khas istiqama istiqamal ammu hasu khasul khas aka koma as-sidqul ammu khasul khas aka koma al-ikhlasul ammu khasul khas aka koma ko baka bane dumani na duk haka aka taho a wannan littafin duk ana yi kafa foundation ɗinka ne ko ina ka je wannan ma'aikatan su caje ka ka ci je ka gaba promotion promotion promotion ka samu demotion ko promotion kake ta samu to mun kai muhallin mushahada zaka ga aikinka yanzu zaka gane kanka ka ji wannan gurin eh to duk gurin nan da ka bi ko ina akwai irin salarin da ake bayarwa akwai guri ko mai sarƙafiya kai kanka in ka shiga gurin ka zan ka shiga rikici ko yawwa to shikenan to duk ka sha ka tsira to yau ka zo muhallin mushahada yau za a baka certificate ya ka zamo janar an gane to kusan abin kamar haka ne fa domin kowane kujera haka ne ka zamo general a wanne ka zamo a mukamul islami ne ka samu ko a mukamul imani ko a mukamul ihsan ka kure kurewan akwai kujeran da misali a soja in aka akwai wani kujeran da daga nan gurin ba wani ran da za a sake baka a gaba ka gama ran ɗinka kenan har ka mutu a ba ba kowanne bane ko a sojojin ƙasa akwai masu agogo akwai wani kujeran da ba eh akwai wani kujeran da shi ma ba a wuce shi sai dai kai ritaya a nan gurin kaga wannan adanan martaba ne amma kuma kai kuma kurewan ka kenan a nan gidan soja a kuma akwai wayanda ake short service su ma akwai level din da ba sa wucewa in suka zo wannan gurin dole sai dai su bar aikin soja an wuce iya kurewansu kenan ba hali sai dai za su koma sake fara wani bangare kuma daga farko kuma fatal awan haka ne ko sannan in aka zo a general a kurata ma haka ne ko to to ka gani to to haka ne to haka addini yake haka addini yake in an yadda wannan an karba to me yasa ba za a yadda da wannan ba in mutane ne suka shirya wannan aka yadda a duniya kuma aka ga abin yana gudana me yasa wannan aka shirya shi ba zai yiwu ba kun fahimta saboda aka raina mu aka yi ne ya raina mu aka yi saboda mu da yake an shiga cikin Allah ne kowa kawai in ya shigo wanda ka zo ka zo ka zo eh da mu iya tafiya yayin mu fara shikenan ba ruwan su da ba ruwan su da wadansu abubuwa shine wacce zani amrihi kalizanci al'amarin sa wata silimi hukumi kuma ka miƙa wuya ga hukuncin ubangiji su matafawutihim sannan akwai tafawut ka gani magana da yanzu nake fada fi mushahadatu tauhidi cikin mushahadan ya suka fahimci tauhidin yake wa min man yara Allah qabla kulli shay'in akwai wanda ke ganin Allah kafin ya fara aiki zai ga Allah ma'ana zai ga Allah zai ga Allah yana son abun wa min man yara Allah fi kulli shay'in akwai wanda ke ganin Allah a cikin aikin yake gani wa minhum man yara Allah ba'da kulli shay'in akwai wanda ke ganin Allah bayan kowane abu kujeran daban-daban ne man yara Allah qabla kulli shay'in wa man yara Allah fi kulli shay'in wa man yara Allah ba'da kulli shay'in to in aka ce yara to su mutanen mu a Hausan a Hausan sufaye ba ganin ido ake nufi ba a me Allah ya yarda da abin akwai yardan Allah cikin abin a yi shi babu yardan Allah a bar shi ma'anansa kenan to sai ya ce to kun gani ko an ce duk suna ganin Allah eh duk sun zama yan hakika kowa sai danna maka kafirci ba fahimci ko me ake nufi ba Allah ke yi ka gani bi kadar mushahadatu tauhidi ne wa fi dawamil iltizamil awamiri da dawama akan lizimta akan abin da Allah ya umarce ka wa fi taslim li ahkamin kuma da mi kauya cikin hukunci fa laysa zalika yakunu illa an muhabbatin ka tsaya ka yi haka duk abin da aka yi maka wannan kabi in ba soyayya ba za ka yi ba ko za ka yi ba za ka yi ba in an ce a dole ka ne sai a ce a ƙarya ne ga Abu Jahal zai bar duniya yana durmuza kansa ba son ya hada ido da Annabi wai dan kar ya ji tausayin Annabi balle ya tuba koya ashe soyayya kenan ko kiyayya to ashe idan ka bi hakan kana son Allah in ka bi hakan kana son Allah tunda kai hakuri ko ka bi Allah a haka to kai ma sai ka saurara ka ga yadda Allah zai maka haka ne haka ne ko falaysa zalika yakunu illa anil muhabbati wa inna tafawutul mahbubi shi kuma tafawuci bambanci na mahabubu abun so ala hasbi inqisamihi shi kuma ya tafi ne akan gwargwadon yadda aka raba shi min al-mahbubi daga abin so din walai sai kusur min al-mahabbati sagir ba a takaitawa cewa kai karamin soyayya ne da kai a'a akwai soyayyan shine abin nema akwai soyayyan ba karamin soyayya ba in dai akwai soyayyan to akwai kuma natijan da za a ba wa wannan soyayya ba za a ce a tun da karamin soyayya bane kai banda kai a cikin nan wancan ma la ta haƙiran na sagiratan innal jibala min alhasa karka walakanta abu kankane babban dutse daga kankane ya zamo babba an gane ko kama la yasgiru an al-ma'rifati kamar yadda ba a karkantar da ma'arifa wala yukabiru an tawbati kuma ba a ce an yi an yi girma ga barin tuba eh ko eh لأن الله سبحانه وتعالى وسمى المؤمنين بشدة الحب الله يتفت مؤمنين دا tsananin so lahu gare shi fa kare ce walladina amanu wanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi su sun fi tsananta soyayya ga Allah tsanantawa haka Allah ya ce tsananta shine nan Shoman Tijani yake gabatar da shehi na Mushe Ibrahim Sadidu wajen Shehu Ibrahim yake cewa wannan Ibrahim al-Mushaddidu sai Shehu Mantijani ya ce Musaddadu sai Shehu Ibrahim ya ce la ba'sa fi tashdid babu laifi ko an ce masa mushaddadu domin sai ya kawo ashidda wa alal kuffari ruhan mahu bainahum eh Shehu Ibrahim abin da ya faɗa kenan ya ce la ba'sa bi tashdid babu laifi wajen shadda saboda Muhammadu Rasulullahi walladina amanu ashidda wa alal kuffari ruhamahu madahun ba zammu bane to saboda haka an kira shi mushaddadu ma ba komai eh ji Ibrahim eh to kaga ashaddu hubban lillahi ashaddu hubban lillahi wa fi qawli ashaddu dalila tafawutihim fil muhabbati atunda Allah yace ashaddu sun tsananta so wajen Allah to ai akwai tafaduli kenan akwai wa'inda suke so amma ba su tsananta kamar haka ba ko ba haka ba ne akwai wa'inda suke so Allah amma ba su tsananta kamar haka ba saboda haka su ma sun samu lianar ma'anar shadid domin ma'anar shadidun hubbu lillahi fa ashba hadha alhaqa sai ubangiji ya shabba ta wannan bi kauli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum wanda suka fi ku girma inda Allah wajen Allah a taƙakun wanda suka fi ku tsoron Allah. Ƙaulu ala tafawucihim maganan da ya faɗa cikin tafawucihim fil ikram wajen girma ala qadari tafadulihim gwargwadon fifitayyarsu ne aiko fitakawa cikin tsoron Allah inna akramukum ataqakum ne inda Allah ko wanda suka fi ku girma sai ce to ai wannan tafadulin da aka yi fitakawa wa lam yaqul innal kiramal muttaquna bai ce masu girma su ne masu tsoron Allah ba sai ce inna akramakum indallahi atqakum sai kawo bi tafaduli ko ba kai kawo ba shine yake faɗan haka wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yu'ta ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ai Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma ba so domin da manzala sallallahu alaihi wasallam yadda manzala yake cewa inda duniya ta kai kaman mikidarin fuffuken sauro a wajen Allah da ba da bai ba wa kafiri walau shirbat mayin ba to duniya ba ta da daraja a wajen Allah amma duk da haka yana ba wa mumini yana ba wa dan iska eh ko ba ka bane yawa to shikenan ashe haka ne na yuhibbu dunya man yuhibbu man lam wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so wala yu'tal imana Allah baya bawa da imani illa man yuhibbu sai wanda Allah yake so imani Allah baya bada imani sai ga wanda Allah yake so Allah ka ba mu fal mu'minuna fi hubbillahi azza wa jal mu'mina sa cikin imani Allah sa cikin fal mu'minuna fi hubbillahi su mummune cikin soyayyan Allah azza wa jalla fi ma'arifati bihi cikin sanin Allah ne wal mushahadatu lahu da ganin Allah mushahada kenan ganin Allah cikin aiki ganin Allah cikin aiki shine mushahada duk abin da ka yi ka yi shi dan Allah ne saboda zatin Allah ne kaza shine fa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki ƙananan mabiyana sun kubuta gabarin shirka saboda suna mushahada mun sa su ne su yi mushahada cikin Allah su yi mu'amala ne da Allah ba mu'amala da halittan Allah ba eh suna mu'amala ne da halittan Allah amma suna ganin Allah cikin aikin shine ma'ana fa asgaru atba'i bari'un min shirki ƙananan mabiyana ma ba su ba shirka sai dai in ba su bi abin da na nuna musu ba eh an gane ya fito karatu ko ta ba'dha ashad min al-ba'd kuma wasu sun fi wasu tsanantawa awaluha na farkon sa hawful aradi ko da tsoron bijirance bijirancen abubuwa washtadda min hawful hijabi wanda yafi tsanani tsoron hijabi kada a yi maka hijabi ka kasa gane Allah cikin kowane abu wa azau min hadha al-hawfi abin da ya fi girma kuma daga wannan tsoro albu'udu nisa tsakaninka ga Allah wa hazal ma'ana wannan ma'ana ne cikin suratul hudu huwa allazi shayyaba alhabiba shine wanda ya sa alhabibu manzon Allah ya yi farin gashi in sami almahabubu ya kulu tunda ya ji abin so yana cewa ala bu'udas samud ala bu'udal madayyana kama bu'udas samudu kaga ala bu'udas samudu samudawa sun yi nisa tsakaninsu da Allah mutanen madayina sun yi nisa tsakaninsu da Allah kama ba wadda sa'umudu kamar yadda samuda suka yi to wannan abin shi ne ke cewa manzo Allah yake cewa shayyabadni hudu wa akhawatiha shayyabadni hudu wa akhawatiha hudu da ƴan uwan hudu da ƴan uwan hudu da hudu sun suka sa ne farin gashi ma'ana tsoron Allah abinda Allah ya faɗa akan wannan akan wannan magana ne saboda sun yi nisa tsakaninsu da Allah. To, mutanen hudu da mutanen madayana sun yi nisa tsakaninsu ga Allah. To, nisan ne ba a so ka samu, ana son ka samu kusanci da Allah. Wannan ya sa manzala ya yi farin gashi goma sha bakwai. An gane? Farin gashi goma sha bakwai. Wannan shi ne dalili. Shi ne shayyabat ni hudu wa akhawatuha. Tsoron wannan maganan da Allah ya yi. To, na san babu wani abu a tsakaninmu da Allah amma akwai haufu da raja Allah kuma ba zai wani abu ba amma bari ya jefa mana yana magana ne da manzon Allah amma maganar wa al'umman annabi an fahimta to shi yasa yace fa zakara al-faqara sai ya ambaci talauci fil bu'di a nisa yashayyibu ahal al-qurbi yana sa ma abuta kusanci su yi farin gashi ko sun mahawafar salabu lil muridi sai ya tsoratar da muridi kar ya samu salbi eh man ibadal ida kenan ka shiga ɗariƙa a ce an sa ma kafa ka yi zaniya kamar yadda abdul jabbar ya yi zaniya Allah kar ya mana haka Allah kar ya mana haka Allah kar ya mana haka albarka matsayin manzo Allah zaniya ne wannan eh shine mutum kana tafiya a daidai wani abu ya zo ya jaka kuma duk wa'innan karnukan da aka faɗa baya kinsa ne da kwaɗayi ya sa mutum sai faɗa wannan sai faɗa shi ne ake cewa asalbu ba da lana shi ne salbun lil muridi wal iqabu ma tadi da tsayawa tare da iyakanci wa hada yakunu lil husus fil izhari yana kasancewa ga ingantuwa cikin izhari wajen bayyana wal itiyari da zabi minhu fa yasalibuna haqiqatu zalika uqubatun sai a ce hakikan wannan ya zama hukuma lahum gare su gashi kana kan daidai kana tafiya akan daidai duk abin ka daidai ne sai kuma ka zo kana ƙaryata abin da kanka to da yaya ka ga abin da ne kake gaskiya ko yanzu ne in kuma yanzu ne to me yasa da kace da baka fahimta bane yanzu ka fahimta a da din ne yake daidai to amma da mala ila ma yuhibbu duniya shikenan sai aka tabbatar masa haka Allah ya kiyaye to kada ya kuna an kada damawi lil muhabbati ko wa safar nafsa hakikata shine yace yana kasancewa wannan kulli na hawaye yana zuwa ne ga muhabba wasfu wasfun nafsi haqiqatiha da siffan ta kai baki ɗayanta wayan kusuna ma a kuma suna tawaya wala yanqadiuna lizalika ba a yanke saboda wannan wannan alhamdulillah ƙarshen anwarul kalbi kenan wanda aka zo sai kuma wanda ya bi shi baya wannan zai karfafe ka ne shi wannan wata muhadara ne na yi na gabatar da ita a lafiyan bare-bare ne lokacin da ni da dr ibrahim makari muka ni an sa ni magana ne akan ya ɗayan ke shiga jikin ɗan adam to shine dalilin wannan kenan a karanta shi shi ma yana cikin tasawuf ne zai karfafe mu bismillah da inna madakhil lati yati shaytan min qibaliha في الأصل ثلاثة الشهوة والغضب والحوى نعم فالشهوة بهيمة مم.
والغضب سبعية آه. والهوى والحوى شيطانية آه.
فشهوة والشهوة آفة لكن الغضب أعظم منه مم.
والغضب آفة لكن الهوى أعظم منه قال تعالى مم. المراد منه آثار الغضب آه، قوله البغي المراد منه آثار الهوى وبالشهوة يصير الإنسان ظالما لنفسه مم.
والغضب يصير ظالما لغيره مم. وبالهوى ويتعدى ضربه إلى حضرة- كلام الله تعالى مم.
هذا قال صلى الله عليه وسلم عن الظلم ثلاثة مم.
ظلم لا يغفر مم.
لا يغفر وظلم لا ي- يترك مم.
وظلم عسى الله أن يترك مم.
والظلم الذي لا يغفر هو هو الشرك بالله مم.
والظلم الذي لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضا مم.
والظلم الذي عسى الله أن يتركه هو ظلم الإنسان نفسه مم.
ومن شاء الظلم الذي لا يتركه هو الغضب مم.
ومن شاء الظلم الذي عسى الله أن يتركه هو الشهوة مم.
ثم لحنتان مم.
الشرك والبغل نتيجة الشهوة. والعجب والكبر نتيجة الغضب نعم.
والبدعة والكفر نتيجة الهوى يجتمع هذه الستة في بني آدم تولد بحساب وهو وهو الحسد مم.
وهو الأخلاق الذميمة.
الذميمة نعم ومع أن الشيطان هو النهاية بالأشخاص المذمومة مم.
ولهذا السبب قتل الله مجامع الشر الإنسانية بالحسد مم.
وهو قوله ومن شر الحاسد إذا حسد مم.
كما ختم مجامع القبائل الشيطانية بالوسوسة مم.
وهو قوله يوسوس في صدور الناس مم.
من الجنة والناس مم.
فليس في بني آدم أشر من حسد كما أنه ليس في الشياطين الشر من الوسواس أشر من الوسواس بل قيل الحسد أشر من الجنة.
gaskiya ne لأن إبليس روى أنه روي أنه أتى باب فرعون.
وقرع الباب فقال فرعون من هذا؟
Mm.
قال إبليس لو كنت إلها لما ليتني gaskiya ne لما دخل قال فرعون أداري فرعون شبا مني؟
ومنك قال نعم الحاسد نعم نعم قال نعم الحاسد وبالحاسد وقعت في هذا ال- المهنة إيه بقى الجنة بقى المهنة ne bugun ne madakilin shaitan wannan karatun na tuntuni aka yi shi saboda mutum ya gane wannan ilalun in ka gane shi gaba ki ɗaya to za ka gane illan kanka eh yanda shaitan yake shiga jikin dan adam ne inna madakhilu allati yati shaytanu min qibali hafil asri salasatun shaytan yana shiga jikin mutum ne ta hanya uku ashahatu shawa wal ghadab fushi wal hawa son zuciya wayannan su ne bangaren da shaytan ke shiga jikin mutum kenan wayannan guda uku fa bi shawat fa shawatu bahimatun shawa daidai take da tinkiya eh wal gadabu shi kuma fushi sab'iyatun daidai yake da zaki ko zakanya muftarisun dabba muftarisun a yankuwa game da wani me aka ce ma in ka kalle shi sau ɗaya zai ce raini ne damusa yawo wato ana kiran shi sab'iyya wal hawa shi kuma hawa shaidaniya shaidan ne wannan duk mutum yana tare da wayannan kuma duk lokacin da ka fita za ka iya ganewa in ka ki ganewa da gangan ne duk lokacin da ka ga kayi abu to ɗayan wa'innan ɗabi'an ne za ka ga suna bayyana duk abin da yake mazmum to a jikin wa'innan ne wanda zamba hun shar'u shari'a ta ta zargi abu aha an gane ko na fa shawatu afatun shawa laifi ne lakin al-ghadabu azam minhu amma fushi ya fi shi eh wal ghadabu afatun fushi laifi ne lakin alhawa a azam minhu amma son zuciya ya fi shi eh qala ta'ala Allah ya ce inna salata sallan nan tanha anil fashai tana hana alfasha alfasha jam'in wa'annan abubuwan sunan su alfasha almurad minhu abinda ake nufi da alfasha asarul ghadabi fushi yana ciki wa qawlu albaghi shi kuma bagayu almurad minhu asarul hawa son zuciya na ciki fa bi shahawati da sha'awa ne ya sirul insanu zaliman li nafsihi mutum yake zama ya zalunci kansa wa bil ghadabi da fushi ne ya siru zaliman li ghairihi yake zaluntan waninsa wa bil hawa da son zuciya ne ya ta'adda zulmuhu ila hadarati jalalillahi zai yi ta'adda da zaluncinsa har ya shiga fadin ubangiji ya yi abin da ya ga dama wala haza qala saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zulmu salasatun zulmu zalunci kashi uku ne fa zulmatun la yaghfar la yaghfar akwai zaluncin da Allah baya gafartawa wa zulmun la yutrak akwai zaluncin da Allah baya bari wa zulmun asallahu an yatruku akwai kuma zaluncin da zai yiwu Allah ya bashi kuma zai yiwu kenan Allah bai bari ba ko ba haka bane to fa zulmun ladhi la yughfar zaluncin da Allah baya bari ko shirku billah shine ka ka mutu kana hada Allah da wani Allah baya barin wannan wa zulmul ladhi la yutrak zaluncin da Allah baya bari shi ma ko fa zulmul ibadu ba'dhum ba'da shine al'umma su zalunci yan uwansu Allah baya bari shi ce yan izala da suka zalunce mu sai an je gaban Allah domin baya yiwa Allah ya yafe sai an je an zauna eh sai an zauna wa zulmun lazi a sallahu an yatruku zaluncin da ake zaton Allah zai iya bari zulmul insanu nafsahu kaman kamari kanka ai ba kai kai kanka ba ka ga banza ko bari kamara eh da ka ce kanka ne ko to kanka ne kai kai an fahimta eh kanka ne kai kai to saboda haka zai iya yiwa Allah ya kyale ka zai iya yiwa kuma ka ci kaniyanka eh an gane ko sai ce wa zulmul ladhi asallahu an yatruku huwa zulmul insan nafsu faman sha'a zulmul ladhi la yatruku ta ina ne ake samun zaluncin da Allah baya bari wal gazab shine fushi ta fushi ake samu eh domin kana ta'adda eh fushi ne yake sa ka zagi mutum fushi ne yake sa ka cuci mutum fushi ne yake sa kai kai abubuwa da ta'adda ko ba shi bane eh haka ne ko waman sha zulmin lazi a sallahu an yi turku akwai zaluncin da mafarin zaluncin da Allah zai iya yi wa ya bar maka wa shahawatu shine na sha'awa haka ne haka ne ko na su malahana ta ijin sannan akwai natija falhirsu wal bukhulu da kwadayi da rowa natijatu shahawati natija ne na sha'awa sha'awa ne yake sa a yi rowa sha'awa ne yake sa a yi kwaɗayi duk wanda ka ga ya rowa yana son ya ajiye abu ne to ajiya kaga ajiyan shi ya sa rowa kwaɗayin abun shi ya sa ka hana to saboda haka natija sha'awa ne ya sa ka wannan wal ujubu wal kibru da jiji da kai da girman kai natijatul gadabi shi kuma natijarsa fushi ne wani bid'atu domin ni kaza ga ni kai kaza ko baka bane to wannan natijan abin da zai baka ka ga da gan shi algazabu ne wal bid'atu wal kufru da bid'a da kafirci natijatul hawa shi kuma natijar sa hawa san zuciya ne fa idza kama tazi sitatu idan aka hada wayannan guda shida fi bani adam akan banu adam tulad min hasajian sai ta haifi ɗana bakwai wahuwal hasadu shine hasada wahuwa a halakus zamima shine ɗabi'ar da Allah ya hana kama annan shaidana kama yadda shaidan huwan nihayatu shi shaidan shine nihaya ko fil ashahasi cikin mutuntaka almazmuma wanda aka zarga ولهذا saboda wannan ولهذا sabab da wannan sababin hatama Allah majami ash-sharr al-insaniya sai Allah ya gama majami ash-sharr dukkan matattaran sharri na mutum bil hasadi da hasada wa huwa qawluhu shine Allah yake cewa wa min sharrin hasidin idza hasada wannan a cikin aikin dan adam babu abin da yake wannan illa an ce abu hudu shaidan ya kawo tallansa duniya abu hudu shaidan ya kawo tallansa duniya ce na farko ya kawo jaka na girman kai sarakuna suka karba sai ya kawo jaka na ruwa masu kudi suka karba sai ya kawo jakan hasada malamai suka karba to akwai ɗaya jakan guda hudu ya baza malamai an san su da hasada ne masu kudi an san su da ruwa ne masu mulki kuma an san su da girman kai ne wannan duk kowa ba ka neman ƙalar lahu ƙalar rasulullahi za ka gani ba ka neman ƙalar lahu ƙalar rasulullahi kowa wannan Allah ka cire to shi yasa Allah sai ya gama aiki dai na shahasiya in dai na shaidan ne to shi kuma wasu wasi ne in kuma na ɗan adam ne to babu kamar hasada kama a tamallawo majami'al khaba'isi shaitaniya shi kuma shaitan sai aka ce bil waswasi allazi waswisu fi sudurin nasi allazi waswisu fi sudurin nasi shi shaitan babu abin da ya kai hasada aikin sa kenan shi kuma dan adam kurewan iskancin sa hasada shine kurewan mutanen girgin kuma malamai anan aka hada su shi an gane ko eh min aljinnati wan nasi falaysa fi bani adam ashar min alhasadi duk aikin da ke jikin dan adam babu mafi shari fiye da hasada kama annahu laysa fi shayatin ashar min alwaswasi wannan babu wani abin da yake wajen shaidan fiye da waswasi babu balkila aka ce alhasadu alhasidu asharru min al-iblis mai hasada ya fi iblis sharri la'ana iblisa ruya an rawaito a cikin faruddin razi yana cewa annahu ata babu fir'auna yoman wata rana fir'auna iblis ya zo kofar fir'auna wa qara ababa sai kwankwasa kofar fir'auna eh fa qala fir'aun sai fir'auna yace man haza waye anan fa qala iblis sai iblis yace law kunta ilahan lamma jahiltani ka ce kai Allah ne to amma na kwankwasa kofa ka ce waye da kai Allah ne da baka jahilci waye ba eh ma da kala lokacin da ya shiga kala fir'aun sai fir'aun ya ce ata arifu fil ardi sharrin minni wa minka a bayan kasa ka san da ni da kai wa wani sharri kala na'am sai ya ce eh na sani alhasidu mai hasada wa bil hasadi saboda hasada ne inni iblis wa qa'atu fi hadhihi mihnati na fada cikin wannan jarabawan foundation na subanci idan ka zo ka duba wannan kaf ga baki ɗaya duk ɗan adam duniya haka yake duk ɗan adam duniya yake to wannan shine mabadi na tasawuf shi yasa na lallaba na sashi walillahi daru shaykhana wa murabbina bismillah walillahi daru shaykhina wa murabbina وقائدنا إلى الله خاتم الختمين الشيخ إبراهيم الخلفي رضي الله عنه في كتابه المسمى بروح العدد قال في العلوم من أربعا السالك أولها يرفع في المالك والثاني تعرف ما يعلق على العبادة فلا تحقق ثالثها قدرها وكيدها أها، للنفس ka gani ko walillahi daru shekana ma dalla da bubugan shehinmu wa murabbina mai tarbiyyar mu qaidina jagoran mu zuwa ga Allah hatimul hatamaini wato cikon ciko shine na'ibin manzala na'ibin shauci da nake Sheikh Ibrahim Alkaula ya radiyallahu anhu fi kitabi littafin sa musamman bi ruhil adabi kana hasil uluman arba'an ka nemi ilimi guda hudu ya zan saliki in kana son ka zauna lafiya kenan awwalu na farko irfanu rabbil maliki ka san waye ubangiji wasani nabi wa ta'rif ma yu'aliqu ala ibadati ka san fikihu haƙa haƙaƙa ka samu abu guda biyu kenan salisu na uku irfanu halin nafsi ka san halayen nafsu gashi mun faɗa maka yanzu min gadari hawa kai di hawa dasi ta ina ta fito ka san sha'awa ka san fushi ka san hawa ka san su ka san su to li nafsi aibul lil fuadi aibul lil ruhi aibul lil sabihi raibun to ko ne kuma sai ka shiga gonan su ka fito da su ka san su dole ka san wa'annan tukunna sai ka fara neman maganin su amma kana dan dariƙa baka san wa'annan illolin baka san to ba abin da ka sani sai dai kawai kai ta faman aiki amma baka san me kake ba balle ka san inda ka yanke na'am فنعرف العيوب والحرام to
لا بد أن يكون بالمربي لأن العلم علمان العلم الظاهر والعلم الباطن العلم الظاهر ما يلزم المكلف معرفته معرفته في العبادات والمعاملة ومدارة ومداره على ويعرض على التفصيل الحديث والفقه وعلم الباطن وعن علم المعاملة وعلم المكاشفة وعلم المعاملة فرض العين.
فرض العين أيضا لأن الم- مورد عنه لأن المعرض عنه حالك بصدوة الملك في الع... آه.
كما أن المعرض عن علم الظاهر حالك.
بسيف الشريعة في الدنيا وعلم المعاملة والنظر في تعذيب النفس وتسوية القلب من الأوصاف الذميمة كالرياء والعجب والكبر والطمع والطمع وحب العلو والشهوة في الناس وتجميلها في يا ليت المحمودة كالإخلاص والصبر والشكر والتواضع والقناعة والورع والزهد والتوكل على الله تعالى. ولا ينال الإنسان مرتبة العلم الحقيقي إلا بعمل بهما إلا بالعمل بهما آه. فالعلم بلا عمل والعمل وسيلة بلا غاية وعكسه جناية إذا عمل بهما ور- ورثه الله علم ما لم يعلم قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله مم.
وعلم الكشف الذي هو نور يضربه الله في قلب من يشاء من عباده فتحصل له المعرفة بالله تعالى وتنكشف له الأمور فيراها على ما هو عليه مم. كيف نعرف العيوب يا دامي مسل ليففكم والهوى كما يا دامي مسل سن زوجيم لا بد با مكا أن يكون بالمربي mai tarbiya la- la- labud an ya kuna bilmurabi ba yiwuwa ka sani sai ka samu mai maka tarbiya li'annal ilima ilimani domin ilimin hawa biyu ne al'ilmu zahiru akwai ilimi na zahiri wal ilmu batin akwai ilimin da yake na batin fal ilmu zahiru shi ilimin zahiri ma yalzamu al mukallaf ma'rifatahu shine ya lizimtar da al mukallafu balagagge ya san shi fil ibadati cikin ibada awwal ma jibu al mukallafi تنشئ إيماني ثم معرفة ما يسلو به فرض عينه والمعاملة da mu'amala menene mu'amala ka sani wa madaruhu wannan ilimin za ka same shi ne ala tafsiri za ka same shi ne a tafsirin qur'ani wal hadisi za ka same shi ne a hadisi wal fiqh za ka same shi ne a cikin fiqh wayannan anan ake neman su wa ilmul batin akwai ilmul batini shi kuma ilmul batini nau'ani ya kasu shi ma kashi biyu ilmul mu'amala akwai ilmin mu'amala wa ilmul mukashafa akwai ilmul mukashafa fa ilmul mu'amala shi ilmin mu'amala fardul aini yana kan kowa aidan li'anna al-mu'ridu anhu domin wanda ya kauda kai bai samu ilimin mu'amala ba halikum bi sadawatul maliki fil akhirati zai halaka da tunbe na ubangiji a lahira kama anna al-mu'ridu an ilmin zahiri kama wanda yake kauda kai ga barin ilimin zahiri halikum bi sayfi shari'ati zai halaka da da takobi na shari'a a duniya ko wa ilmin mu'amalati abin da ake nufi da ilmin mu'amalati huwa an-nazaru fi tahzib an-nafs shine lin nafsu aibun ka san menene ya zaka ki gyara nafsu wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la'amarat bisu'i la uqsim bi yawmin la uqsim bi hadha la uqsim bi yawm al-qiyamati wa la uqsim bin nafs al-lawwama wa ma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa ya ayyuha an-nafsu al-mutma'inna والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا جشاها والسماء وما بناها والأرض وما دعاها ونفس وما سواها فألهمها ban gane ko to dole sai ka dube ta me Allah yake nufi da ita wa tasfiyatul qalbi da gyaran zuciya ka gani inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw yalqas sam'u wa huwa shayrun min awsafil wa tasfiyatul qalbi min awsafil samima ka cire zuciyar daga dukkan abin da zan mahasharu kar ya ka fitar da riya cikin lamarinka kar ka yi abu don wani ya gani wal ujubu kar ka dinga ganin kafi kowa wal kiburu ujubu jiji da kai kenan kiburu girman kai dama'u kwaɗayi hubbul uluwi son ɗaukaka shahawata finnashi duk wani abu kaga wannan kai ne sha'awan wannan abu kai ne sha'awan wannan duk ka cire su gabaki daya cikin zuciya wata jannulaha sai ka yi ado wa zuciyar bi a halakil mahamuda da ɗabi'u masu kyau kal ikhlasi yin abu don Allah wasabaru haƙuri shukuru godiya tawazu kaskantar da kai ƙana'a yarda da abin da bai da yawa alwari'u tsantseni azzuhudu gudun duniya tawakkal ka dogara ga Allah nan su za ka cusa ka cire wa'incan munanan sai ka mai da wa'innan a can an gane ko replacement wala yana lil insanu martabatan ilimi alhaqiqa mutum baya samun martaban ilimi na hakika illa bi amal bihi ma sai kai aiki da wayannan guda biyu ka cire kai gyara to sai kai wannan to fa ilimin bila amali kai ilimi ka san abun amma ba kai aikin ba wasiyatun bil agayatin wannan ka tafi ba za ka san yadda za ka je ba kenan eh ka san illan amma kuma ba kai ba ka san illan amma ba kai ba ilimin bila agayatin eh wasilatu bila gayatin tsani ne amma kai kanka baka san yadda zaka je ba aikin banza kenan wa aksuhu barin haka jinayatun kai kuma zaka game da Allah ai ka san akwai illa ka san kai makalici ne ka san kana riya ka san kana jiji da kai ka san kana girman kai ka san kana son ɗaukaka ka san kana son duniya ka baka da kana duk ga gashi ya kamata ka yi ikhlasi ya kamata ka yi samu sabaru ka samu shukuru ka samu kana'a ka samu wara'u ka samu zuhudu ka mayar da su wancan karnukan ka kashe su shine sufaye a tafsirin ishari faktulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum ku kashe kanku to ba kashe kai ka dauki wuka ka danna a ciki bane ka cire wayannan arnan a cikin zuciyarka shine kashe ka domin faktulu anfusakum kuma su kuma anfusu ai nafsu ne ko ko ba nafsu bane to shi ne ka kashe wannan nafsul amarata bisu'in shi yasa Allah yake cewa faqtulu anfusakum walau anna katabna alaihim an qutulu anfusahum aw khuruju min diyari ma fa'alu illa qalila to a ishari walau anna walau yawwa lakana khairul lahum to ai abin da ake nufi katalun nafsu duk gunda kaji Allah ya ce ka kashe kanka ba wai yana nufin ka kashe kanka bane a'a ranka da ka fi so duk son zuciyar mu shine a gaba abinda zuciyar ba ta so shine a baya sai in kai gyara ne sai ka mai da na gaban baya na bayan ya koma gaba to shi kuma Allah yake so wannan shine baɗini wannan shine baɗini na baya ya komo gaba riya shine a gaba kai dan mutane su sani su sai ka ɗauko ikhlasi sai ka dawo da shi shine a bayan to shine shine ilmul ne. an gane an gane ko to haka ake tafiya wajen sabaru sai ka ɗauko shine a baya ainihin abin da yake gaban sabaru abin da zaka yi zaka yi illa da shi hubbul menene eh to ulwi eh ujubu ujubu jiji da ka ya zagi ubana ne uban kan waye kai baka zagi uban wani ba to ai wannan jin wannan to jin sa a cikin zuciyanka shine zahirin batinin sa shine hakuri in aka yi kawar sai ka da shi yana da wuya ko eh ashukuru shi kuma shukuru da ka mai da gashi nan haka suke tafiya dai to in ka samu haka shi ne ka samu fa'iza amina bi ma wa rasa hullahu ilimin malami alam to daga kaya ka to kada kusa da Allah kenan to Allah kuma sai dinga fa'intar da kai ilimin da baka san su ba qala ta'ala wa taqulla wa yu'allimukum la wa yu'allimukum la ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku shi wa huwa ilmul kashfi to anan ne ake samun kashfi allazi huwa nurun haske zai fito ya qadifu Allah fi qarmin ya sha'u Allah ya jefa a cikin zuciyar wanda ya so min ibadi daga bayansa fata silahul ma'rifatu daga nan kayan aikinsa abinda ku kuke hange da abinda ke hange ba iri ɗaya bane kenan eh watan kashfu lahul umuru sai Allah ya dinga buɗa masa abubuwa fayara ha alama huwa alayhi ga abin yadda suke kai nan kana ta bala'i a lullube kake da baki nan kuma ta fito kuma haske ne ita tana haska komai shine nurul iman na'am na'am
وتنكشف له الامور فيرى قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم يخشى عليه سوء الخاتم فافهم وسلم وسلم تسلم واقل شيء فيه التصديق به منه لاهله وما كل مجهول ينكر وما كل معلوم يقال يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم نعم قلت نعم وجب على الإنسان طلب الشيخ الشريعة لموافقة السنة وهو طبيب الأول الذي يدل الإنسان إلى معرفة أحكام الشريعة والطبيب الثاني ليس بواجب ولكن بنظر إلى أحكام ولكن بنظر إلى أهمية الإصلاح القلبي يكون واجبا إلى أهمية إصلاح القلب يكون واجبا كشيخ التربية والذي يغرس الخير في قلب المريد حتى يكون من أهل الصلاح مثال قول شيخنا صاحب الفائدة وصلب مربيا كبيرا ناصحا كاملا يقان إماما صالحا وليكن نفسك ولا فلا تدبر وكن كميت دواما تخبر وذلك هو ما قال سيدنا موسى عليه السلام لخضر لما طلب منه أن يع- أن يعلمه علم الإرشاد وهو في الحقيقة علم المكاشفة نعم.
نعم قال بعض العارفين shashin arifai suka ce mallan ya kulla hu nasibu min hadal ilimi duk wanda bai fahimci bai ba shi da rabo cikin wannan ilimi yusha alai sul hatima tana jin tsoron ba zai cika da imani ba gaskiya ne fafham ku fahimci magana da aka faɗa baya ya haka abin yake fafham wasallim taslim ka mika wuya ka kubuta wa aqallu shay'in fihi mafi karancin abin da ake so ka samu cikin wannan ilimi a tasdiq kawai ka gaskata ka ja ka yi shiru ba wai ka yi jayayya ba balle ka tsine balle ka kafirtar ka yi shiru ko ba hanyar ka bane ka yi shiru kawai shi ka tsira eh wa taslimu li ahli ka mika wuya wa mutanensa ka kyale su fa ma kullu majhulun yunkaru ba duk abin da ba a sani bane ake inkari a wa ma kullu ma'lumin yuqalu ba kuma duk abin da aka sani bane ake faɗa ba duk abin da aka sani bane ake faɗa ba kuma duk abin da ba a sani bane ake inkarin sa قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يأتي العلم علماني ilimi hawa biyu ne ilimin fil kalbi akwai ilimi a zuciya yake fadalika ilimin nafi'u shi ake kira ilimin nafi'u ji manzo Allah wa ilimin alal lisani akwai kuma ilimi akan harshe fadalika hujjatullahi ala ibnu adam wannan hujjan dan adam ne akan hujjan Allah ne akan dan adam amma ilimin kalbin shine kaga daga zaran ka maida wayancan abubuwan kibriya'u kamar da ikhlasu haka ne ko kibru kamar da ikhlasu kujeran kibru kamar da ujubu kujeran sabaru kamar da kibru kujeran tawadu haka ne ko to kaga ai kamai da baya gaba to bayan shine asalin hasken gaban duhu ne to saboda haka ka samu abin da ake bukata wannan shine taktulu an fusa kun da nake faɗa baya to kaga ashe ilimul qalbi shine ilimun nafi'u an gane shine ilimun nafi'u in ji manzo Allah sannan kuma wa ilimul lisan shine wancan na farko shi da kai ta kala kala kai ta ƙaryan kai da kaga dama in Allah ya taimake ka ne ka tsallake nan ka faɗa nan amma dai tsalle za ka yi ta yi kana faɗawa kwata Allah ya kiyaye kultu sai mai littafin ya ce wajaba alal insan ya wajaba akan dan adam talabar shehu shari'ati ya nemi shehin shari'a limuwafaqati sunnati din ya dace da sunna manzala wa wa tabibul awwal shine doktan farko alladhi yadullu lil insani ila ma'rifati akami shari'ati wanda yake nuna wa mutum yadda ya san hukuncin shari'a wa tabibul sani dokto na biyu laysa biwajibin ba dole bane sai an neme shi walakin bin nazari ila ahmiyatil islahil qalbi amma in aka duba ga cewa shin zuciyar tana neman wani aiki a yi mata eh ya kuna wajibin ita ma zai zama wajibi ka shehu tarbiyya ci shi ne shehin ɗariƙa da tarbiyya kenan wa huwa alladhi yugarisu alhayra fi qalbi almuridi shine yake dasa alhairi a cikin zuciyar muridi hatta ya kuna min ahli islahi har shi mutumin ya zama ya shiga cikin mutanen kirki to ashe yana da amfani kenan ko misal qawli shaykhana shine shehu tijani shehu ibrahim faɗa sahibul faidati wa talib murabbiyan ka nemi mai tarbiya khabiran masani nasihan mai nasiha kamila irfani masanin Allah imaman shugaba salihan limami salihan mutumin kirki mallaku nafsaka to ka bashi kanka wala tu dabbir karka juya baya wa kun kama yijin ka zamo kaman mace ce dawaman ka dawama tuhdir da kanka zaka ba da labarin ka san abin da da baka sani ba wa zalika wannan huwa ma fa'ala sayyidina Musa li hadari shine abin da annabi Musa ya aikata wa hadaru ba shi kansa yayi shi ma bai juya ba ranan da ya juya ko aka tsaye da karatun ko ba haka bane lima talaba minhu an yu'allimahu ilmal irshadi ya nemi ya sanar da shi sa'atbi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan ka gani ilmal irshadi kenan wa huwa fil haqiqati ilmul mukashafati abun shi ilimin mukashafati ne in baka gane ilimin mukashafati bane kuwa sai ka koma ka gani menene abubuwan da ya kasa ganewa shigan su rafi ya huda rafin ya ce a turidu an tuguri ka ahala halaka jita shi'an nukira ƙarshen sa ya ce zalika ƙarshen sa ya ce me Allah ya ce ƙarshen abin yake ce masa wa ammal safinatu a wa ammal safinatu a na farko as-safina jirgin ruwan da ya abin nan aisha fara fasaranta masa yace wannan gulamai ne ai shine wannan jidaru kenan yurid an kan fa kama hako wa masafinatu lil masakina yamaluna fil bahri fa aradtu an aihib an aibu wa kana wara'ahum kaga mukashafa ya kullu kullu safinatun gasba ya kuzu kullu safinatun gasba kaga mukashafa ne ko ba haka bane sannan kuma wannan yaron baka talahu sai ce a katalta nafsan zakiyatan digari nafsin laqad jita shay'an sai ya ce kana abuhuma fa fara da rabuka eh faradna to kaga ni aradna an yi badilu ma khairan kaga mukashafa ne abin da zai zo gaba wai na abubuwan da ake son ku gane ainihin menene siyakin mandukin abin da yake to shi na'am bismillah التي كان عليها قبل الترتيب في الجسم نعم معرفة كيفية السعي إليه فهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
وأفعاله وأهلاكه بإقامة حقوق الله تعالى في السر والعلانية تعالى من جميع الشوائب الدنوية والأخروية
معرفة كيفية زوال هذا الحجاب فهو السعي في قضاء الخزوز وترك التعزيم نفسها مسالها وقطع دفع مدارها لكن والرفق قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء الشر من بطنه حسب ابن آدم لقومه يقمن سلبه وإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس
هذا الحديث تعرف وصول المقطعة الحجابات حجاب منها كثرة الأكل وملاقاة حلقي الخلق وكثرة الكلام وكثرة المنام والدوام لغفلة عن ذكر الله
وما قطع وما قطع تلك الأصول فهو الجوع والعطش والذل الرفق ودوام الصمت آه.
مطلقا لكن ما قل من ذريته
السحر بالرفق ومداومة ذكر الله تعالى بالقلب واللسان دائما بأي ذكر ذكر وما معرفة غاية القصد to shi kenan mun fito mun faɗa maka ga illa mun faɗa maka yadda illa yake zuwa illa yana zuwa ta wajen mutum uku ta wajen abu guda uku ne ko su ne al ashahut wal ghadab wal hawa ko sannan kuma sai muka zo muka gaya maka ga maganin su ko E, m- ga- ga aibin su kai ga illolin su sannan kuma yanzu za mu faɗa maka ga maganin su ga maganin cuta wa ma ma'rifatu jazil qasdi amma sanin isa matuƙa fa wa rabu hijabi ana ruhi ruhin ka dauke masa hijabi ya dinga ganin abin da ake nema eh ar-rabbani ko na rabbani waradahu ila halati safai amai da kai ka koma tsantsa tsarkakekke kenan allati kana alaiha qabla tartibi fil jismi da yanda kake da ma tsantsan ka tsarki ne duk yaron da ya zo duniya me yake fara yin aka haifi yaro ya zo duniya me yake fara wa a duniya bayan kuka bayan abinci bayan bacci duk wannan madi ya kuke tafiya abin da ake so shin in yaro ya zo duniya yana gani o makaho ne
ya ɗan kwana biyu yake faru ok duk wannan irin gwalagwala ne kawai eh yana ganin wa kaga ashe daga jinsin su yake kenan me yasa yanzu ba gani ya samu illoli shi ne wajen alakumin sama farko abin da yaro yake ji shi ne ake kiran sunansa a faɗa masa ya ji ji shi ne yake fara yi a duniya ji wajen alakumin sama wal absara wal aqida qalilan ma tashkurun duk abin da kake gani yake gani kuke dariya yake dariya ba da ku yake ba shi mala'iku yake kallo saboda ya zo tsantsa ne to yana nan kuna tofa mar kai kun gan shi kaza kaza ku ta jefa mar zunubi sai ya baki sai a rufe wancan aqida yana buduwa yana gane duniya yana mancewa da lahira yana gane duniya yana mancewa da wanda ya fito wannan shi ne musanyi ake yi an gane to shi ne wannan fawon rafa'ul hijabi an ruhin rabbani a ɗauke masa hijabi daga ruhinsa rabbani wanda ya zo tsantsa wurudihi ila halatin safai a mai da shi yadda ya zo allaci kan alaiha kabla tarkili fil jismi a mai da shi yadda yake kamar yadda ya zo aka ɗora shi a cikin jiki da yana da tsarkinsa to yanzu ma ya koma da tsarkinsa ko gane ba wa ma ma'rifatu kayfiyatu sa'i ilaiha ya za a yi mutum ya koma yadda yake ya zo daga mala'ika kai ya mutaba ta rasul sallallahu alaihi wasallam shine bin manzo Allah fi sa'ira qawali wa fadi zantun kan manzo Allah aikin manzo Allah akhlaqi bi iqamati huquqillahi sai da hakokin Allah ta'ala fi sirwal alaniya sirri da boye makulisan lillahi ya yi don Allah ta alamin jami'in shawa'ibu duniya ya kore duk wani shawa'ibu duniya wal akhirati ba wani abu sai Allah kawai kar ya yi don wani tsoron duniya ko don neman wani abu ko tsoron wani abu a Allah kawai kun ga wannan shine duk karatun wani littafin nan da muka tattaro eh shine ko ba ku gane wani ne wa aidan min ma'arifati kayfiyati zawali hadha al-hijab ya san kuma yaya wannan hijabin da ya zo da shi kan ya san da shi da mala'iku waje ɗaya suke to ya haka yanzu ya zamo yana can mala'iku suna can kuma ana son ka zama kusa da Allah sai ka dawo ka zamo irin siffan mala'ikun nan fa ko wasu ai shi kadai da huzu shikenan sai ka koma ka yanke wa'annan illolin da igiyan da kai ta daddaurowa ko aka daddauro maka ko aka taimake ka aka sa maka to kai kuma kai ta kokari kana kwakwancewa za ka koma za ka koma gida an gane wa shahawaci da sha'awoyi wa tarku ta'zimin nafsaha da barin girmama kai wa sa'i fi jalbal masaliha kar ka yadda ka jawo zuciya abin da kake so wa qara'u dafi mudariha bi zuri ka kakkaye ki dukkan abin da zai cutar da wannan tafiyan bi zuri da gudun duniya fiya bil kulliyat da duk wani abin da ka san zaka iya yankewa ka koma lakin billudufi wa rifki ka tafi a hankali yanda ka zo ka kukkulla kanka to kwance fa a hankali ake komawa karka ce da koma da karfi ma'ana za ka dinga yin azumi ba shan ruwa saboda da ka yi kaza ne bari ka ba za ka yi bacci ba ba za ka yi kaza ba saboda duk wannan ka san ilalin da suka suka same ka ne a a hankali birrifkin walinin ka tafi a hankali kuma a koma da kai a hankali qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma mala'a ibnu adam yu'a ashar min badni babu wani abin da dan adam ya cika cikin sa mafi sharri min badani fiye da cin abinci fiye da cikin ka dai kenan shine ce hasuba ibnu adam ai ya ishi dan adam luqaimatun au yikimna sulbahu loma biyu da zai zai rike sulbinsa ai ya ishe shi ya ishe shi wa in kana labudda in ba maka fasulusun to loma uku an gane wa sulusun lidamihi ya raba cikin gida uku daya abinci wa sulusun shirabihi daya sha wa sulusun linafsihi daya ya samu numfashi kashi uku kenan wani bayan ya ci tuwon ma gida sai ya dauko ya zo ya boye a cikin saboda an jima akwai ma ina ganin ina jin ma ko wanda suke shiga bayan gida da cokali saboda ko ta ɓaci ai akwai su wayan nan yana daga cikin ilalu rawu hakim wa min hadal hadis a wannan hadisin ne tarif usulul muqatta'at al hijabi to za ka gane me ake yanke hijabi da su min hakasaratul akali yawancin abinci hijabi ne ai wa shurbi yawan shan ruwa hijabi ne wa mulaqatul halki haduwa da mutane daban-daban shi ma hijabi ne dan zaka ji surutu daban-daban daban ai ta danne maka sanin Allah a kawo maka sanin duniya ai ta baka labarai za ga wani ya rike waya min jin labarin duniya tun daga safe shine wurin safe shine na rana shine na dare eh duk ai ta tara maka gajiya kai kana ganin wai kana sanin waɗansu abubuwa kuma ka shagala gabarin Allah eh haka ne hijabi ne eh ban ce ka rayu ba a rage yawa wa kasaratul kalami balle kuma BBC da kansu banda hiran ba magana wa kasar manami sai kuma irin baccin suwa ne eh dubun da aka bacci bacci duk hijabi yake garawa wanda wa mulka falata an zikirin lahi kuma a ce baka da wani lokaci yawancin lokacin kai ka sai daga baya ne kake tunawa da Allah ka kira shi hijabi ne wa ma kada tilkal usulu fawaju abinda aka yanka wa'annan hanyoyin gaba ke da shine yunwa eh karka koshi da yawa ba yunwa da yawa ba shi yasa can yace birrik wal lin yawa an gani wal adash shi ma ai kishin ruwa suna kiransa shawatin shaydaniya ne shawa ne shaydaniya idan ya matsa maka ya matsa maka kai watsi da shi zai barka eh wadda wa musumtu mutlaqan da yawan shiru karar maganar ka ta yawa illa fi ma qalla min daruriyat sai dai abubuwan da ba makawa sai kai magana a kansa ko mu dawo banti sahari da rashin bacci da daddare da rikin shi ma ba gaba ɗaya ba shi ma ka tausasa ko mu dawo banti zikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan kuma ka yawaita ambaton Allah zuciyanka da harshenka da'iman bi ayi zikirin kowane zikiri ne kai na'am kun ji magunguna to bismillah tsara sai mun zo karshe insha Allah wannan Allah ومن هذه التفصيليات وهي التي لا تنقل إلى حجابا واحدا إلا حجابا واحدا من نوع واحد أما مقطعة الكليات لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب الدار لازم نعم سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله استغفر الله وأما مفصلة هي سائر الأسماء الحسنى وكل اسم يذهب بالجزء من الكتاب ولا يتعدى للجزء الآخر والله أعلم مم.
فقلت بحمد الله فيما كتبته ربك الأذان مم.
صغير القوم مالي ما لي آلة ولكنني من فيض برهام نابت مم.
حارث الحمام ما لي مرغب وحبنا ناج الهاشمي محمد قال الكتاب نوره كأساطي وأكثر الله حدثت شاكرا أصلي على المختار بحالة بلا قلبة إلا صفاء المحبة وأرجو من الرحمن يقبل وتوبتي توبتي بجاه رسول الله الله محمد إذا محمد وهاتم لنا بالإيمان آخر أمر أمم.
أمرنا أنادي رسول الله آخر رمكة آمين آمين بحمد الله وحسن العون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد الفاتح الخاتم آمين على آله وصحبه وسلم آمين نعم ثم إن الأذكار التي بها ضوال الحجاب to mun faɗa maka hijabin to ga kuma wuridin da ake yi a kawar bayan aikin da ake yi a kawar da hijabin to ga wuridin kuma Eh, min ha kulliyatun akwai wanda guda ɗayan ka ɗauka duk zaka yanke wannan kullin gaba ɗaya wai yallaci ta ka ɗaure hijabin min ruhi wanda take cire hijabi na ruhinka da ka ɗaɗɗaure ta min ayi amrin kana da kowane al'amari ya kasance kowane iya ka ɗaure da shi to da wannan zai warware maka wamna tafsiliyat akwai kuma wanda yake rarrabewa wayar lati la tanqalu ila hijaban wahidan ita kuma tana wanke hijabi ɗaya ɗaya ne min nau'in wahidin amma al-muqaddiyatul kulliya wanda ta yanke in ka ɗauki guda ɗaya ma za ta yanke maka dukkan hijabanka ka rike ta sai la ila akwai zikirin mu da ya wuce wannan to wannan shine kulliyat kowane abu zaka iya yankewa da wannan kowane irin illa kowane irin hijabi zaka iya fasa hijabin ka wuce shi da la ilaha illallah suma salatu ala nabi sai muka rike salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا على قدر مثال العزيز فيها سلامة لكل sahi. akwai kubuta ga dukkan mai shiga ruwa duk ruwan bala'in da ka shiga an ka rike wannan da ka fita lafiya ba kogin ba ma'ana nake ma'anawi nake magana har wani ya je fada kogi ya ce zai karanta sa'atul fati zai fita yawwa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ita ma an ka rike ta duk wani hijabi da ka keta da shi wayannan guda shida ne bismillahir rahmanir rahim ita ma an ka rike ta bismillahir rahmanir rahim domin bismillahir rahmanir rahim kamar sa'il kun fa yakunu indal abdi bismillah tana zama kamar kun fa yakunu ne an gane au nawa kenan la ilaha illallah salati subhanallah bismillah Allah Allah astaghfirullah na haka ne ko guda bakwai ne guda shida ne eh Allahu akbar eh akwai Allahu akbar Allahu akbar akwai Allah Allah bakwai ne a guda shida ne eh awul istighfaru ko istighfari duk wa'annan kowane ɗaya ka rike shi zaka kai zaka yanke dukkan kowane hijabi wannan su ne wanda suke yanke hijabi bil kulliyat akwai mufassalat wanda kowane sunan Allah ka kira shi kuma yana yanke hijabi ɗaya ne hijabi ɗaya ne وأمر بالصلاة بوسائر الأسماء الحسنى سورة سنة ne. وكل اسم يزاو بجزء كو yana tafiya da juz'i ne min al-hijabi ne daga hijabi wala ya ta'dal al-juz al-akhar ba zai hada biyu yayi ba daya ne wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa qaftu na tsaya alhamdulillah da godiya wa Allah fi ma katabtu cikin abin da na rubuta shi wa shkur rabbi ina godiya wa ubangiji na kada hadana bi fadli ya shiryar da ni da fadalansa nayi wannan wai ni sagirun ni kankanin kaumu daga cikin sufaye ne mali alatun ba ni da wani kayan aiki walakin na ni sai dai ni min faiz barhama nabitun an fito da ni ne daga cikin faizan shehu ibrahim ana harisul hammam suna na harisu mai himma mali margabu ba ni da wani abun kwaɗayi siwa hubbu na hajjul hashimi sai dai na son in gani a tafarkin alhashimi muhammadin shine manzon allah wa hadha alkitab wannan littafi nuruhu haskensa kana sadiun ya walka wa zalika fadlullahi wannan fadlan Allah ne haddastu shakiran na faɗa ka ne dan godiya wa Allah usalli ala al-muqtari ina salati wa manzo Allah fi kulli halatin a kowane lokaci na samu kaina bila kulfatin babu babu tilasti illa safa al-muhabbati sai dai tsananin soyayya na ne da manzo Allah ke sani in yi wa arju minar rahman ina kauna daga ubangiji rahman ya kabar taubati ya karba tubana bi jahi rasulullahi albarkan manzo Allah daha muhammadi wa yatim lana bil imani ina kauna ubangiji ya cika mana da imani akhiru umrati a ƙarshen rayuwa na unadi rasulullahi in dinga kiran manzon Allah akirun ramkaci har raina ya fita ina kiran manzon Allah har raina ya fita Allah ya mana haka muna iktasattu a nan na tsaya bihamdillahi da godiyan Allah husna auni da kyautatawan taimakon da ya mun wasu salatu wasu salamu ala mallah nabi ya ba da tsira da amince Allah tabbata ga wanda ba annabi bayan sa na shugaban majibancin lamarin Muhammadu annabi Muhammadu al-Fatih mabudi al-Hatim wanda ya ciki wa ala alihi salatin ka shigar da alayin sa sabi da sabon sa sallama da tsira yawmat tahrir ranar da na gyara littafin ashirin ga watan biyu dubu Na'am? Na'am? Ai, ashirin ne ko? Eh ga wata uku dubu biyu da sha biyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Allah ya amfani da mu.